أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله فإن وإن الله لهو العزيز الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم الله مدوكين سركي يا بابا النبي محمد صلى الله عليه وسلم labarin annabi isa yadda tarihinsa yake wanda babu shakka a ciki babu kaulani babu kila wa kala babu taraddudi magana ce wacce take ingantacciya daga Allah madaukakin sarki wannan kisoshi ya rasulullahi da muke baka inna haza sani wannan labari da muke baka wannan kissa wannan tarihi da muke baka daga alkur'ani lahuwal qasasul haqq wallahi kissoshi ne wanda suke na gaskiya wanda babu ko shakka a ciki tsantsan gaskiya ce babu ƙarya a cikin sa babu kaulani babu kila wakala babu taraddud lahuwal qasasul haqq wa ma min ilahin illallah tunda wayancin su suna cewa annabi isa alaihi salam ko dan allah ne can a bakinsu ko na biyun allah ko na uku allah duk ya kareta su ya ce ba wani allah sai allah shi kadai wa min ilahi illallah ba wani allah sai allah shi kadai shi ne mai komai mai kowa mai yin komai a lokacin da ya ga dama subhanahu wataala haka abin da yake faɗan nan shine gaskiya ba wani Allah abin bautawa da cancanta kuma sai shi kuma min ilahin illallah ba wani Allah abin bautawa da cancanta da gaskiya sai shi Allah ne shi kadai ne waɗansu za ka ji suna cewa mala'iku yayan Allah ne mata musamman mushrikan larabawa sai Allah yake mamaki da Allah yana yin mamaki ya ce a ku kuna dangantawa Allah mala'iku kuna ce musu mata kuma su ne ‘ya'yan Allah amma ku idan aka zo aka ba ku labari aka ce iyalinku ta haihu ne ta samu in aka ce mace ce sai ga mutum ya ɓata rai ya dake wai mace aka samu kuma ya manta mace ne fita haifi mace wai ya za iya haifi mace ita mace banda wahala ba ta da wani amfani sai wahalarwa ba za ta je yaƙi ba ba za ta kare dangi ba ita dai kawai kayan nauyi ne kayan wahala ne ita mace kuma ya manta da macen ya samu macen Allah ya ce a su irin wayannan za a ba su labari wai za bu shira adon bilinse idan aka ba ɗayansu labari cewa matanka ta haihu mai ta haihu kace mace ne zalla wajuhu muswaddan sai fiskar sai baki ya bata rai huwa kazim ya bata rai ya fiska wai shi an wai ya haifi mace ya tawala min alqawmi min su imamu sharabi sai da yana buya wa mutane wai saboda albishirin da aka masa ayumsiku ala hunin am yadsu fi turab ko dai su rike matan a wulakance ba girmamawa ba kimantawa ko kuma su turbuɗe ta cikin a ƙasa su tona rami da ranta su binne ta shi ne wazul banat ɗabi'a ce al'ada ce ta larabawa a da allah ya zo ya haramta addinin musulunci ya haramta wannan aika-aika da suke amma wai suna cewa wai larabawa su larabawa kenan mushrikai suna cewa wai mala'iku 'ya'yan allah mata da su mala'iku halittansu ba maza ba ne ba mata ba ne sunansu mala'iku. To Allah yake cewa a inna haza la waqasul haqq wa ma min ilahin illallah wa inna Allah sani Allah lahu wallahi shine al-azizu mabwayi mai yadda ya so al-hakimu kuma gwani ne wajen duk abin da zai yi subhanahu wataala komai da hikima yake yin sa komai da gwaninta yake yi subhanahu wataala in tawallau fa inna allaha alimun bil mufsidin in kuka juya kuka bada baya kuka ki imani da abin da Allah ya ce a yi kuka ki imani cewa annabi Isa dan Allah bawan Allah ne manzon Allah ne ba dan Allah ba annabi Isa ba dan Allah bane bawan Allah ne manzon Allah ne ulul azminar rusuli sannan kuma Allah bayi da wani abokin tarayya bayi da shariki shi kadai ne wa da hula sharika lau bayi da na biyu balle na uku shi kadai ne idan kuka yarda da wannan to sakamakon ku zai yi kyau amma ba wa imta wallau in kuka juya kuka ba da baya kuka ki yarda da da waɗanda wannan al'amari kuka imani to fa inna Allah alim bil mufsidina Allah yana saye da masu barna kuma shi ya san hukuncin da ya tanadar musu kuma kuma ya gaya muku irin hukuncin da zai yi wa kafirai Allah ya kiyaye mu
قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون
يا يا أهل الكتاب قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا شهدوا باننا مسلمون wannan aya lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hijira mutanen makka suka kore shi daga makka saboda sun hana shi yancin addinin sa zo kore shi hukunta masa yayi ta kiran mutane lokacin zuwa aikin haji a mausim na haji aka yi aka batul ula aka samu mutum mutane wanda ba su da yawa aka zo aka batul saniya mutanen yasriba da suka zo aka samu wajen mutum goma sha biyu a saduwa ta farko saduwa ta biyu da shekara ta zago aka samu fiye mutane fiye da haka to da shekara ta uku ta zo da suka haɗu a wajen jamratul aqaba annabi ya ce a bari sai kowa ya yi bacci sannan mu haɗu lokaci kaza da suka haɗu suka yi ittifaki a lokacin sai da shaɗin ya yi ƙara saboda ya ga manzo Allah ya yi nasara a aikinsa shi kenan suka ce harsulla yanzu ba garin madina ba wani gida da ya rage babu addinin ka bai shiga ba sai ɗaiɗaiku na haka muna maraba da kai muna jira Allah ya kawo ka za ka samu kariya a wajenmu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya amsa musu amma dai yana jiran umarni daga Allah tukunna bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira ya koma Madina da ya koma Madinan nan a wannan ne a lokacin ne aka wajabta zakka su azumi da sauran hukunce hukunce saboda duka zaman Makka ana kan la ilaha illallah ne Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ita ce ake so tabbata a zuciyar mutane sai da aka shekara goma sha uku akan tabbatar da la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to da aka dawo Madina to nan ne aka yi jihadi zaman makka ana ce musu fasbir fasbir fasbir kama sabarul azmi min ar-rusul ayi hakuri ayi hakuri amma da aka dawo madina Allah ya ce uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir wannan ita ce ayan farko wanda ta sauka take umarni da jihadi saboda ɗaukaka kalmar Allah to da ya koma madinan nan shekara ta biyu aka yi badar shekara ta uku aka yi udu shekara ta hudu shekara ta biyar aka yi khandaq shekara ta shida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shekara shida bai je Makka ba kenan sai aka yi fatu makka ba yi fatu makka ba aka yi sulhu hudaybiya fatu makka kam sai shekara ta goma ko shekara ta tara shekara ta shida aka yi sulhu hudaybiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace nayi mafarki za mu je umara mai kwalkwabo yayi mai saisaye yayi wata rana kwatsam sai ya ce a shirya za a fita saboda ya yi shaukin zuwa ya ziyarci dakin Allah shekara shida bai je ba suka fita su wajen dubu da wani abu dubu da ɗari biyar mutane da suka fita sulhu biya. ayyali wanda aka fita da ita ita ce sayyida ummu salama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka fita da aka fita za a zo makka da ne yin umra a shekara ta shida da aka zo hudaybiya sunan waje ne sunan gari ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace bai kamata mu yi wa mutanen makka shigan sauri ba bai kamata mu yi wa mutanen makka shigan sauri ba ya kamata a samu wani ya je ya gaya wa mutanen makka cewa ga munan muna shigowa ba yaƙi ne zai kawo mu ba umra ne zai kawo mu da aka yi shawara sahabbai duka suka yi tufaki suka ce ya rasulullahi babu wanda zai je makka lafiya ya dawo lafiya ya shiga makka lafiya ya fito lafiya sai usman shine mai siyasan zamantakewa da mutane ya iya zama da mutane to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai shirya usman ya ce ka je ka ga mutanen makka gani nan ina hudaybiya zan shigo ziyara za ta kawo ni ba wani abu ba sai na Usman ya shiga Makka kwana ɗaya bai fito ba kwana biyu bai fito ba kwana uku bai fito ba saboda me yana ta kokarin ya bi kan wannan ya bi kan wannan dan dai su ba da dama annabi ya shigo Makka manyan suna cewa ai su abun kunya ne a wajen su duk duniya ta san suna fara da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kawai lokaci daya lokaci daya aji ya shigo Makka lafiya ya fita lafiya ai su ba za a yi wannan abun kunyan da su ba ta ji kaman garin nasu ne to sai suka ce kai dai ga ga ga ɗakin nan kai yadda ka ga dama da shi amma mai gidanka ba mu yadda ba to kafin usman ya dawo sai shi dai yayi kururu ai an kashe usmanu a makka shi sa bai dawo ba manzo Allah sai zai zauna gindin bishiya yace ku zo ku ku zo ku ku jaddada mu baya a zo ai mu baya akan abu biyu ko in dai ya tabbata an kashe Usman to dole ya shiga Makka ya jihadi dole ne in kuma ya dawo to sai a zauna a yi sulhu ana nan wannan magana sai ko ga Usman ya dawo can sai mutanen Makka suka turo wakilinsu annabi ya ce ya sunanka ya ce Suhailu lokacin bai musulunta ba daga baya musulunta sai ya sunanka ya ce Suhailu ya ce to al'amarinku ya ɗanyi sauƙi dama in ka ce sahalu da larabci sauƙi in ka ce suhailu shi ne ƙaramin sauƙi ɗan sauƙi ke ya ce to al'amarinku ya ɗanyi sauƙi suhailu mai kake tafe da shi sai to mutanen maka sun turo ne sun ce mu zo mu rubuta sulhu da kai yarjejeniya ya ce to na yadda a rubuta ina mai rubutu sai na ya zo ya dauki abu rubutu kuma su kuma shi yake rubutawa sai rubuta bismillahir rahmanir rahim sai suka ce a mu ba mu san bismillahir rahmanir rahim ba ka goge ka rubuta mana abin da muka sani bismikallahumma sai na ali ya goge ya rubuta musu bismikallahumma sai ya rubuta haza ma hada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam quraishan wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi kawari da quraishawa sai suka ce a'a a sa musu muhammad ibn abdullahi su ba su yadda da rasulullahi ba ai da rasulullahi ne ba za su yake shi ba ba za su ki shi ba annabi ce sayyidina ali ya goge sayyidina ali ya tsaya ya tirs annabi ce nace ka goge nace ya rasulullahi wallahi yanda zuciyata ta yi imani kai rasulullahi ne hannuna ma haka ne wallahi hannunan ba zai iya goge rasulullahi sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce nan abu biyu ne suka haɗu ga umarni ga ladabi ka'ida in Allah ya ba in manzon Allah ya ba da umarni ba bi ba to halaka ne yake sauka to amma nan sai ya gabatar da ladabi manzon Allah ya ce to nuna min inda yake ka daura hannuna akai ni sai in goge kayana manzon Allah da kansa ya goge saboda manzon Allah shi bai iya rubuto bai iya karatu ba amma Allah ya ba shi ilimin mutanen farko ya ba shi ilimin mutanen karshe ya ƙara masa ilimin da mutanen farko da ƙarshe ba su da shi ulumul wara fi lafzatin min kalamihi ilimin mutanen duniya duka daga furucin annabi Muhammadu suka samu sallallahu alaihi wasallam ya goge yace to sharadin mu na farko bana dai ba za ka shiga makka ba yace na yadda sai ba duka dawo yace na yadda sannan daga yau za mu rubuta babu yaƙi tsakaninmu tsawon shekara goma yace na yadda sannan kuma a wannan tsakani da ake zaman lafiyan nan idan mutuminmu ya gudu ya zo wajenka in muka nemi kayanmu za ka ba mu ya ce na yadda kai kuma in naka ya gudu ya dawo wajenmu ko kaniya ba za mu ba ka ba ya ce na yadda su suka yarjejeninsu da kansu duk abin da suka bada ya ce na yadda na yadda aka gama rubutu bayan an gama tun dama daga baya kafin su yi so an yi bai'atul ridwan kowa ya yi baya kowa ya yi ta kai manzalla taffa akan duk abinda manzalla yake ya yadda da gamu baya sai na usmanu baya nan manzalla sai dauki hannun hagunsa sai daura na damansa yace da usmanu ma yanda zai baya dan haka nayi masa duk wanda suka yi baya nan dukkan su yan aljanna laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayyi'unaka tahta ash-shajarati Allah ya riga ya yarda da su wanda Allah ya yarda da shi kuma ai ya samu abin da yafi aljanna ma shine yardan Allah wa ridwanun min Allah akbar tunda ko an shiga aljanna Allah zai tambaye mu aljanna dan aljanna na cika muku alkawari ce ya ubangiji kun ji dadi ta ba ubangiji me yasa yin ba za mu ji dadi ba ai ka mana nima mun samu abin da ba mu taba tsammani ba ce to akwai wani fa abin da yafi wannan ce menene ya ubangiji ce na yadda da ku babu fushi ko ba zan yi fushi da ku ba har abada kaga yaddan Allah ta fi aljanna kenan warduwanun min Allah akbar shi yasa cikin bayan Allah ko wanda zai sai da kansa saboda ya samu yaddan Allah wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigaa mardatillah wallahu raufun bil ibad da aka gama wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce to jama'a mu rubuta yarjejeniya yanzu tunda mutanen maka sun ce ba za mu je ba yanzu daga nan wanda ya riko abin yanka ya yanka mai kwalkwabo ya yi mai saisaye ya yi sai mazaje suka zauna sai na umaru ya ce ya rasulallahi wallahi muna arna ma ba mu karɓi ƙasƙanci ba balle yanzu da Allah ya girma mu da kai Allah ya girma mu da kai ya ba mu imani mun bi ka wayannan kaskantattu su zo ga makkan muna gani ce ba za mu shiga ba kuma ya rasulullahi ka yadda ya rasulullahi kai ne fa kace mana za mu shiga makka lafiya mu fito lafiya mu yi ibada lafiya mai kwalkwabo yayi mai saisaye yayi sai ce kwarai umaru na faɗi haka amma da na faɗi haka na ce maka bana ne ko baɗi umaru bai gamsu ba sai ya tafi wajen sayyidina abubakar sai ce shi ya wasu yana bakar baya nan lokacin da aka yi wannan rubutun yarjejeniya yana can masaukinsa amma dai yana nan a hudaybiya ne sai ya same shi da ya zo sai ya ce kai wallahi saukin mai gidanmu yayi yawa mai gidanmu saukinsa yayi yawa ka ji wayannan kaskantattun mutane sun zo sun ce wai ba za mu shiga makka bane ba kuma mai gida ya yarda bayan kuma shine yace mana za mu shiga makka lafiya mu yi ibada lafiya mai kwalkwabo yayi mai saisaye yayi kuma yanzu ya yarda za mu koma makka a za mu koma madina sai yace masa umaru kai a hankali bawan Allah na fa manzon Allah ne yana magana da Allah yanzu da yace maka za mu je maka lafiya mun ibada lafiya mu dawo lafiya mai kwalkwabo yayi mai saisaye yayi ya ce maka bana ne ko badi ya faɗi irin magana da manzon Allah ya faɗa ko baya wata sai ce wallahi na yadda Abubakar ya fi ni da shi duk gogarin sa yake da Abubakar amma yayi yayi yayi duk inda ya je sai ya samu yana bayan abubakar dole ya sallama ya haƙura to da manzo Allah ya ce ayi kwalkwabo me sai sai yayi me kwalkwabo yayi me yanka yayi duka sai suka zauna sai shigo wajen iyalinsa ummu sallama radiyallahu anha sai ce mata ni fa mutane na ban san me ya same su ni fa idan na bada umarni ba abi ba fushin Allah yana sauka na ce musu mu haƙura mu koma madina mai aski yayi mai yanka yayi sun zauna sun yi shiru ce ya rasulullahi ba da shawara ce bismillah abinda za ka yi ka fita waje kana fita ka nemi wanzamin ka ya zo ya maka aski in sun ga kayi kowa zai maza Allah ya karbi shawaranta bai raina ya ce kai wannan shawara ne naku na mata ba a ya karbi shawaranta ya zo yana fitowa sai ya kira ko mai masa aski ce zo ka min aski ai suna ganin ya kama kan manzo Allah ya fara askewa kowa ya kama kan dan uwansa yana askewa ce karan asake kake jiran maza ya baci suka yi aski masu yanka suka yi so koma Madina da suka koma Madina to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ya samu kwanciyar hankali da mutanen Makka yanzu za a shekara goma ba yaki tsakani dama sun ce sai bari ya dawo da shekara ta dawo shekara ta bakwai ya ce duk wanda suka fita bara umra bana su za su fita gaba ɗaya mu je mu yi umra aka je aka yi umratul qada a cikin zulqida aka je aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri sai da maimuna da ya aure ta suka ce kuma wani shekaran fa da suka bashi da ya dawo suka ce kwana uku suka bashi kwana uku kawai suka bashi a makka da ya kwana uku sai ya ce haba ku ko mutanen makka gashi na yi aure a garinku ku bari mana muku walima ku ci abincin walima ku kara mini lokaci suka ce a'a su ba sa bukatan abincin walima insha Allah da shekara biyu kuma ko uku zai dan da shekara biyu zai zai karbe garin gaba ɗaya kowa ya rusuna wanda ba zai iya ba sai dai ya gude barkani fato makka kenan to da ya samu wannan nutsuwa to dama shi kuma arsalnaka illa kafatan linnas bashiran wa nadhira Allah ya ce mu aiko ka ba sai ga dukkan duniya gaba daya duk duniya muka aiko ka zuwa gare su kai ba zuwa wajen mutanen ka kawai laraba ba a duniya ne gaba daya to sai ya samu wannan dama yana rubuta letoci zuwa ga sarakunan duniya ya rubuta aka kai wa mukaukis a ƙasar misra aka kai wa su a su a kaisar da rum da mutanen farisa ya rubuta letocin guda goma ko sama da haka ko ƙasa da haka ya samu sahabbai daban-daban aka tura su to a jikin letocin wanda ya rubuta wa kaisar wanda muka yi kayansa kwana biyu ku da suka wuce a jiki yawancin ledojin yana rubutawa min muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilawa ne aslim aslim taslam aslim taslam yutika allah ajraka marratayn fa in abaita fa inna alayka ismal arisiyina ko kuma ya faɗi sunan kabilan wato wanda yake jagoranta shi sarkin fa inna alayka ismal ruman ko wani abu mai kama da haka to duka jiki sai rubuta kul ya ahlul kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum musamman in yahudawa ne ko kuma kiristoci ne sai a rubuta wannan aya qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu shahadu bi anna muslimun anna muslimun dukkanin sai yana rubuta musu wannan letter ya tura irin su a diyatun da khalifa al-kalbi da su manya-manyan sahabbai dai wanda aka tura su kai letoci na kasashen duniya wa sarakunan duniya ba shi ne wanda ya kai wa rumawa shi bai karba ba sai da aka zo ya jarraba wa tukunna ya tabbatar da annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan ya yadda ya karbi letansa shi ne tambayoyin da ya masa wanda muka karanta a karatunmu na baya da aka zo aka masa leta shi herakla kenan hercules shi da aka masa leta ya ce ba za a karanta masa wannan leta ba har sai ya san waye ya turo leta to sai ce ai mutanen makka suna zuwa fatauci nan a je a duba yan sun zo a kira su aka je aka duba aka samu sun zo aka kira su da aka kira su suka zo sai ya ce a cikinku waye ya fi kusa da wannan mutum mai dawon annabci abu sufiyana ya ce shi ne don yana cikin wanda suka zo kasuwa sai ya ce to yana gaya mai tarjama abu sufiyana ya tsaya a gabansu kamar liman su kuma su tsaya a bayansa aka gaya mu suka yi haka tun da shi baya jin larabci sai ya ce to wannan mutum zan tambaye shi akan wanda yake cewa shi annabin nan ne mutumin garin idan ya yi karya ku karyata shi abu zubiya ne ce da ba don karya abin kunya ce ya yi karya ba da ya yi karya rana to mutumin da yake mai hazaka ne sai na masa tambayin keke da keke e a'a baya ba shi daman bayani daga cikin tambayoyin da ya masa ya ce masa wannan mutumin da ya turo takardar nan wanda yake cewa shi annabi ne shi kam ya yake a cikinku ne ta ɗan babban mutum ne ɗan manyan mutane ne ai to naji ɗan dangi ne shi ce naji shin iyayensa nan su ne masu sarautar makka ko kuma su ne masu dukiyar makka ce ko ɗaya manyan mutane ne dai ba sarakuna ba ne ba masu dukiya ba ne amma manyan mutane ne ce naji shin wannan mutum kafin ya fara dawon annabcin nan yana karya maganganunsa na yau da kullum ce a baya karya ce ji. shin su wane ne mabiyansa manyan mutanen gari ke binsa ko kuma ammawa ne sauran talakawa sauran al'umma suke binsa ta ce a ba manyan gari ba ne manyan gari kan ba sa tare da shi ce ji. to waɗanda suka shiga addinin sannan karuwa suke yi ko raguwa suke yi ta ce a karuwa suke yi kullum to na ji to kuna yaƙi tsakaninku ce ƙware ko muna yin yaƙi to ya yaƙi yake tsakaninku ya ce wata rana mu yi nasara a kansa wata rana ya yi nasara a kanmu to na ji bayan ya gama masa tambayoyi sai ya masa sharhin tambayoyi duka ya ce na tambaye ka da farko na ce maka wannan mutum ɗan dangi ne ka ce min ƙware kuwa iyayensa manyan mutane ne to haka annabawa suke yayan dangi ne a cikin zuriyarsu na biyu na tambaye ka wannan mutum iyayensa masu sarauta ne ka ce ba masu sarauta ba ne na tambaye ka masu kuɗi ne ka ce ba masu kuɗi ba ne da masu sarauta ne sai ce yana neman sarautar gidansu ne in mai kuɗi ne ce yana neman gadon gidansu ne sannan na tambaye ka manyan gari ke yayi suka yi suke binsa ko kuma talakawan gari kace talakawan gari ne dama annabawa talakawa ke bin su da farko na tambaye ka suna karuwa ne wanda suka musuluntar nan ko raguwa suke yi kace karuwa suke yi mabiyan sannan kace to dama haka imani ya kama zuciya kullum karuwa yake na tambaye ka cewa a maganganunsa na yau da kullum kafin ya ce shi annabi ne yana karya kace mun baya karya to dama annabawa tun suna yara har su girma ba sa yin ƙarya sannan na tambaye ka kuna yaki a tsakaninku ka ce eh kuna yaki na tambaye ka ya yaki yake ka ce wata na ku yi nasara wata ne ya yi nasara a kanku ce to dama haka annabawa suke to kaga ya tabbatar masa da cewa shi annabi ne sannan ya ce a zuwa karanta masa takardar nan sai aka ga bismillahir rahmanir rahim muhammadu rasulullah ila herakla azimar ruh aslim taslam yutika allah ajraka marratayn fa in abaita fa inna alayka isma rumiyin aw kama qala qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum alla na'budu illa allah wa la nushrika bihi shay'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu shahadu bi anna muslimun bi anna muslimin to wannan aya sai ta sauka sai a cikin ta manzo Allah yake rubuta a letocin da yake rubuta a sarakunan duniya yake rubuta ta to ma'anarta kul ya rasulullah ka gaya musu ya ahlul kitabi ya kuma abota littafi yahudu kenan da nasara su yahudu su ne ma abota at-taura nasara ma abota injila shi yasa kiran su dukan su ahlul kitabi Allah ya ce musu ta'alau Allah ya ce ya rasulullah ka gaya musu ta'alau ku zo ila kalimatin zuwa kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi zuwa ga wata kalma sawa'in bainana wa bainakum ita wannan kalma daidai take tsakanin mu mu da ku manzo Allah ya ce umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illallah aw hatta yashhadu an la ilaha illallah wa in qalu asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam an umurce ni in kashe mutane ko in yaki mutane sai sun ce la ilaha illallah ko sun ce da ba wani abin bauta da cancanta da gaskiya sai la ilaha illallah in sun faɗe ta to jinin su ya kubuta dukiyar su ta tsarkaka da dukiyar su da jinin su ba su halatta kowa ba sai dai da haƙƙin musulunci in mutum ya na zakka to za a yaƙe shi dan ya fitar da zakka kamar yadda sai na abubakar ya yi yaƙin yan ridda to wannan kalma sai Allah ya fassara mana ita a gaba sawa'in baina wa bainakum wannan kalma daidai take tsakanin mu mu da ku mana almuslimuna sawasiyatu musulmi duka ɗaya suke sai dai hum darajatun indallah amma manzo Allah ce la fadla li arabiyyin ala ala ajamin wala ajamin ala arabiyyin wala ahmarin ala aswadin illa bittaqwa ba fifiko akan baki wato baki bai fi fari ba fari bai fi baki ba balarabe bai fi wanda ba balarabe ba wanda ba balarabe bai fi wanda wanda yake balarabe ba fifiko shine tsoron Allah inna akramakum indallahi atqakum wanda ya fi girma wajen Allah wanda ya falala wajen Allah shine mafi tsoron Allah daga cikin ku Allah azurta mu tsoron sa dan haka ku zo wannan kalman idan ku faɗe ta mun zama daidai sawa'in bayyana wa bainakum wacce ce wannan kalma ita ce Allah na abu da illallah kada mu bauta wa kowa sai Allah shi kadai wala na shirka bihi shay'a kada mu hada masa komai kada mu masa tarayya da kowa wa abudullah wala tushriku bihi shay'an ku bauta wa Allah shi kadai kada ku tara masa kada ku bauta wa kowa tare da shi kada ku masa tarayya babu laifi mai girma kaman yi wa Allah tarayya shine kawai laifin da Allah baya yafewa idan mutum ya mutu yana kai amma duk laifin da mutum yana ya wuce yana kai to a wurin amarin sa wa Allah dan abin da yake cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika duk wani laifin da mutum zai tafi da shi Allah yana iya yafe masa in ba tarayya yake masa wajen bauta ba to shine yake faɗa nan Allah na abu da illallah wannan kalma ita ce kada mu bauta wa kowa sai Allah shi kadai wala nushrika bihi shay'an kada mu kada mu masa tarayya wajen bautan da kowa ko da komai na haka malamai suke cewa shirku ya kasu kashi uku akwai shirkun jaliyun akwai shirku wanda yake bayyananne shine wanda Allah yake cewa wala taj'alu lillahi andadan kada kwaje wa Allah kishiyoyi tini wannan shi ne wanda idan mutum ya je wa Allah dodo to wannan ya fita musulunci gaba ɗaya akwai shirkun khafiyun akwai shirkun da yake ɓoyayye shi kuma shi ne wanda Allah yake cewa wa abudullah wa la tushriku bi shay'an kar ku bauta wa Allah kada ku bauta Allah tare da kowa sai shi kadai akwai kuma shirku wanda yake mafi buya wanda kowa ma yana irin wannan shirku amma boye yake shine wanda mutum zai ce ai je da ba dan kare ba da an mana sata kai karen nan ya ya Allah ya taimake mu saboda karen to cewansa da ba dan kare ba to wannan shirka ne amma ba wanda yake fitar da mutum daga musulunci ba karamin shirka ne har kana ganin tasirin wani abu ba Allah ba ya kamata kaga tasirin komai har gara ma kace kai jiya Allah ya kare mu saboda kare ka kare ya zama sababi kenan amma ba shi ya kare kuma Allah ne to mutane da yawa suna kuskure a wajen wannan ana irin wannan shirka amma baya fitar da mutum daga musulunci ce wallahi da ba dan yaya na baje kamda na wahala wallahi da ba dan aboki na baje da mun kwana ba abinci a gidanmu bayan kuma Allah ne ka maka ai da ba dan alhaji wani ba da yara na ba su yi karatu ba ai da ba dan wani ba da kaza bai yi kaza ba a to wani ma bai yi ba Allah ne yake wani nan sanadi ne sababi ne Allah ya sa mu zama sababin alkhairi wannan malamai sun kashe shirku gida uku shirkun jaliyun shi ne yake fitar da mutum daga musulunci akwai shirkun khafiyun wanda kowa yana yi akwai kuma shirkun akhfa wanda yafi kowanne wato buya yana mazalla da ya kwatanta buyan abu yace kaman bakancin yaka ne take tafiya akan bakin dutse a cikin duhu zaka iya hangota za ka yi hangon take takawa to wannan shirkun ya fi wannan ɓuya in ji manzo Allah shi ne ka ga wani wata halitta tana da tasiri ba Allah ba motsinka da kawancin ka san Allah ne yake yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata na tafiya da wani yaro cikin sahabbansa yace ya gulam inni uallimuka kalimatin yace ya kai yaro zan koya maka wasu kalmomi ifadillah ya farka ka kiyaye Allah Allah ya kiyaye ka ifadillah ka judu tujahak ka kiyaye Allah duk lokacin da wani abu ya same ka Allah ne zai kare ka yace yaro ka sani yau da mutanen duniya za su taru dan su amfane ka da wani abin da Allah bai shirya ya amfane ka ba ba za su iya ba kai yaro ka sani yau da mutanen duniya mutanen duniya za su taru da niyyar su cutar da kai in dai Allah bai bai shirya wannan abu zai cutar da kai ba ba za su yi cutar da kai ba rufiyatul aqlam wa jaffat as-suhuf an dai alkaluma kuma rubutu ya riga ya bushe akan takardu ko kaga motsinka da kawai jinka ka sani Allah ne yake yi a wala ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wala nushrika bi shay'a wala yattakhiza ba'duna ba'dan arbaban kuma kada mu riki junanmu kada wani sashe su riki wasu sashe su dai ka taimakon juna suna sabon Allah tare a kada mu mai da kanmu alloli mu rika bin wato mutane su rika ba mu misali kamar su yahudu tunda da su ake magana da su nasara suna iya barin shari'an Allah su bi shari'an jagororinsu don saboda jagororinsu sukan taru wani lokaci idan suka ga hukunci ya yi sanani sai su sassauta ba kuma tare da umarnin Allah ba dan haka tajaluna qaradisa tubduna wa tukuna kathira kullum tum ma lam ta'lamu antum wala abaw ilimin da wato hukunce hukuncen da suke cikin attaura ko injila idan suna gani ya musu tsanani duk abin da bai dace da son zuciyarsu ba su mabiya ko kuma su jagorori sai su mai da shi ya zama daidai da son zuciyarsu su bar na Allah ɗin to shi ne Allah annabi ke kiransu a nan da umarnin Allah kada mu zama irin haka kada mu rika bin jagororinmu suna ɓatar da mu kada wani sashe su bi wani sashe wala ta ba zina ba da ba min dunillah kada wani sashe su riƙe wani sashe akan su ne za su rika sa sabon Allah su kuma yadda su bi su min dunillahi kuma bayan Allah ga Allah dai abin da ya umarni ya ce Allah na wuta illallah wala na shirka bi shay'a umarnin Allah ya kamata mu bi mu mu kadaita shi mu girmama shi mu kadaita shi wajen ibada ba na jagorori ba koya suke fahimta wallau idan ku juya kuka bada baya kuka ji imani kuka yi wa Allah tarayya kuka ki bauta masa shi kadai to fa kullu shadu bi anna muslimuna ku dai ku shaida mu dai wanda muka yi imani mun zama musulmi ko mun sallama wa Allah lamarinsa yadda Allah ya ce a yi haka za mu yi Allah ya ce imani da annabawa mun yi imani da su ya ce imani da littattafai mun yi imani da su wanda ya saukar a yi imani da tashin alkiyama da ranar da lahira da wuta da aljanna da kaddara ko ta yi daɗi ko ba ta yi ba duka mun yi imani da wannan da haka mu ku shaida mu musulmi ne mun sallama wa Allah duk abinda Allah ya ce mu yi za mu yi gurgudu
ya ahlal kitabi wa tuhajjuna fi ibrahim wa ma unzilat at-taurat wal injil illa min ba'di afala taqilun
ya ahlal kitabi lima tuhajjuna أنت والله يا الله كتابي لم تحاجون في إبراهيم وما أنزل التوراة والإنجيل إلا من بعدي أفلا تعقلون أنا إبراهيم يا يا يا رجال الله يا كربا يا تي وجعل لي لسان صدق في الآخرين يا الله kasan yayin duk wanda zai zo a bayana su yabe ni su faɗi maganar gaskiya a kaina to sai ya zamo yahudu sun zo bayan annabi ibrahimu ne ma balle nasara tunda yahudawa sun riga nasara zuwa to sai Allah yake gaya musu a nan a baya ma sun riga sun faɗa cewa annabi ibrahim ba yahude ne kiristoci suka ce annabi ibrahim kirista ne Allah ya karyata su kamar yadda zai karyata su a nan gaba ya kitabi ya kuma abota littafi lima tuhajjuna fi ibrahima me za kuke jayayya kan annabi ibrahim ne annabi ibrahim da ba ku san shi ba sai dai ku karanta tarihinsa وما أنزل التوراة والإنجيل إلا من بعده ba saukar da attaura da injila ma sai bayan ibrahim ya wuce attaura aka saukar wa annabi musa injila aka saukar wa annabi isa afala taqilun ku ba ku da hankali ne ba za ku hankalta bane ai ya kamata ku yi amfani da hankalinku annabi ibrahim nan ya zo kafin zuwan annabawan ta yaya za ku ce kuna kan addinin sa ne ga na annabawanku da kuke tare da su ba ku yi shi ba lewa ta hajjo da fi ibrahima me za kuke jayayya kan annabi ibrahim kowa yana cewa nasa ne wawan zai ji taurari wani jiri lamin badi ba saukar da taura zuwa ga annabi musa injila zuwa ga annabi isa ba sai bayansa afala taqilun cin ba za ku yi hankali bane ba ku da hankali ne
ha antum هاجتكم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون أنتم هؤلاء هاجتم في الآيات الكثير أنتم هؤلاء هاجتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون Allah ya ce ha antum haulai ga kunan dai ku ayar kitabin nan hajajtum fi ma lakum bi ilm kuna jawato a hajajtum fi ma lakum bi ilm ha antum haulai hajajtum ga kunan ku din nan ku ba abota littafin nan hajajtum kuna jayayya fi ma lakum bi ilm kan abinda kuke da ilimi aka fi ma laysa lakum bihi ilm kan abinda ba ku da ilimi akan sa fima laysa lakum bihi ilm kan abinda ba ku da ilimi a kansa me ba su da ilimi a kansa rayuwar annabi ibrahim ba su da tarihin annabi ibrahim ba san irin rayuwar da yayi ba amma suna cewa su nasa ne shi nasu ne me yasa kuke jayayya akan abinda ba ku da ilimi to kaga nan wannan aya ita shi da mal qur'ani malaman wasu suna cewa za a saukar da aya akan wani abu daban amma ba a kansa kawai yake magana ba yana magana akan duk abin da ya shafi aya duk abin da bai yake kama da aya in ya zo daga baya الإبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إن جمع لمن أصول أبو اللورا لفظ بيقبي واللفظ كبائع الإبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب بعد دليل سوكا آية ما ودعا كنم duk wanda bai san abu ba bai san kansa ba bai yi bincike a kansa ba ya zo yana jayayya a kai to wannan ya saba wa munnin Allah ya saba ma doka doka irin ta hankali ma ya saba mata misali mutum shi ba dan dariƙa bane bai san me dariƙa ba bai nemi ilimin ta ba amma kawai yazo ya ci zagin yan dariƙa ba tare da ya san me dariƙar ba dan haka Allah yake cewa wala taqfu ma laysa laka bi ilm duk abin da baka san shi ba to kai shiru karka ce komai akai so da yawa musamman yanzu da social media harkokinsa ya yi yawa za a ga waɗansu mutane su bidiyo su yi ta maganganu akan ba sani akan abin da ba sani ba ba su da kuma ilimi a kai kuma su dage akan cewa su ne masu gaskiya a social media nan za ka dinga ganin abubuwa iri-iri na ban mamaki jiyan nan na ga wani yana faɗa garin baucin nan yake ni na san shi ma yasa ga hoton shehu tijjani ga na shehu ibrahim ga na shehi ya saka ya ce shi ba abin da zai hana ce ɗan ɗarika kafiri ne mushriki ko ba za a ci yankansa ba ba za a auri ‘ya'yansu ba a ina ya samu wannan a san zuciyar shi a jahilcin shi har da rantsuwa kamar zai fada shi in nan ɗarika ma ya mara sallama baya amsawa sai dai kawai ce masa barka saboda mai a wajensa shi ba musulmi ba ne to kaga wannan ya bayyana jahilcinsa a fili ko da haka duk abin da baka san shi ba ka je ka nemi iliminsa akwai akwai dama ka je ka nemi ilimin abu in ka san shi ka zo kana magana duk wanda yake jin ka kana magana to ya san ka san ilimin abun amma in dai baka san ilimin abun ba kana fara magana za ka kunyatar da kanka ko da haka ina jan hankali yan uwa samari musamman irina wanda karatunmu bai yi nisa ba in kana kallon harkar social media nan kada ka dinga ɗaukar abu wajen sai dai abin da ka san ka tabbata mai kyau ne amma kada ka ji waɗansu suna jayayya tunda waɗansu suna karatun ne ma saboda su yi jayayya ba wai don ilimin ba a don su yi jayayya ne ka ga wai mutum wai sunan shi malami har jagora ne yana da almajirai yana da mabiya yana da masu zama saurare shi amma ka je yana zage-zage a cikin wazi ya dura ashar ya kama sunan wannan ya haɗa shi da suna mara kyau bayan abin da Allah yake cewa kada ku dinga danganta kiran sunanku da wani lakabi mara kyau abin da Allah yake cewa yana cewa ya yi nasu inna khalaqnakum min dhakarin وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرم إن أكرمكم عند الله أتقاكم har inda yake cewa yana cewa inda yake cewa kada mu dinga kiran sunanmu da wasu laƙuba wanda lakabin ba ma son sa to kaga nan duk wanda kace masa mushriki ko baka da wani dalili bayyananne na shirkan nasa to ka ka danganta masa ka masa lakabin da Allah ya ce a daina yau mutane wa Allah na cewa wala tanabazu bil alqab bi sayisul fusuq ba da liman ba wai ma ka ce mutum mushriki ba ko dan bid'a ba ko suna ne haka kana gaya wa mutum yace maka bana so to ka bai saboda Allah ya ce wala tanabazu bil alqab kada ka gaya mutum sunan da ka san baya son sa matukar ba sunan da baban sa ya rada masa bane to balle ka ce mutum dan bid'a ko ka ce masa mushriki lalle ya kamata jama'ar musulmi mu kula da wannan social media nan wato hanjin jimina ne akwai na dauka akwai na zubarwa akwai na ci akwai na zubarwa ko ba haka ake cewa ba hanjin jimina akwai na ci akwai na zubarwa da haka a social media akwai abin ɗauka akwai abin zubarwa za ka ji gaskiya kuma za ka ji aka san haka don haka sai mu yi taka tsantsan da hakan social media lima tuhajjuna fi ibrahima lima tuhajjuna fi ma laysa lakum bihi ilm me yasa kuke jayayya akan abin da akan abin da ba ku da ilimi to kaga Allah ya hana mutum yayi jayayya akan abin da bai sani ba falima tuhajjuna fi ma laysa lakum bihi ilm hajjum ulai hajjtum fi ma lakum bihi ilm ku ne waɗannan ku dinnan yahudawa yahuda nasara ma abota littafi hajjajtum fi ma lakum bi ilm kuna jayayya kan abin da kuke da ilimi a kansa kuna jayayya kan annabi Isa da injilansa da annabi Musa da Taura kuna jayayya akan su falima tahajjuna bima laysa lakum bi ilm abinda kuka sani kuna jayayya akai balle kuma abinda ba ku sani ba in kun yi jayayya kan abinda kuka sani wannan da dan sauki sauki amma yaya za ku yi ku zo ku yi jayayya kan abin da ba ku sani ba sha'anin annabi ibrahim kalima ta wajen fi malai zalakun bi ilm wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamuna Allah shine masani shine ya san komai da yake fake shine ba abin da yake buya masa komai a fili ne a gaban sa a fili yake kama a gaban sa subhanahu wataala inda Allah bayi da gaba bayi da baya ko ina daidai ne a wajen sa subhanahu wataala yanda yake ganin gaba haka yake ganin baya haka yake ganin sama da ƙasa shi Allah duka wannan babu a wajensa kai ne kake da sama da ƙasa da gabas da yamma kudu da arewa gaba da baya amma shi Allah komai daidai ne a wajen subhanahu wata'ala shine yake sanin ya lamu khayratul ayuni wa ma tafsidu duk abin da ido yake gani abin da zuciya ya oye Allah yana ganin sa ya san wannan abu wallahu ya lamu antum la ta'lamun Allah shine ya sani ku ba ku sani ba كان إبراهيم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين لو كان يهود سو يهودا suna cewa dama suna gaya wa kiristoci duk wanda ba ba yahude ba ne to ba baya kan wani addini nazara ma suka ce haka su ma duk wanda baya kiristiyaniti shi ma baya kan kowane addini wakalatul yahudu laysatin nasari ala shay'in yahudu suka ce kiristoci ba kan komai suke ba addinin su nan ba bakin komai yake ba wakalatul nasara laysatul yahudu ala shay'in su ma nasara kiristoci suka ce yahuda ba kan komai suke ba Allah duka ya ce gaskiyanku to nan yahudu suna cewa annabi ibrahimu nasu ne kiristoci suna cewa annabi ibrahimu nasu ne mushrikan larabawa suna cewa annabi ibrahimu nasu ne to nan duka sai Allah ya karyata su ma kana ibrahimu yahudiyan annabi ibrahimu ba ba yahude bane wala nasraniyan annabi Ibrahim ba kirista bane ba nasara bane walakin kana hanifan musliman shi yana kan addini madaidaici musulmi annabi Ibrahim yana kan addinin musulunci bana mu musulmi mu ne na annabi Ibrahim yahudu su ba mutanen annabi Ibrahim bane nasara ba mutanen annabi Ibrahim bane mushrikai ba mutanen annabi Ibrahim bane mu musulmi mu ne mutanen annabi Ibrahim har manzala na cewa kowane annabi na da majibinci lamarinsa ni majibincin lamarina shine badadin ubangiji na Ibrahim tunda lokacin da aka Isra'i da Miraji da ake gabatar da su Jibril ya ce ya dubi Adam ya ce wannan shine babanka Adam wannan shine babanka Ibrahim yace su biyu ne aka ce babana don haka musulmi su ne suke kan hanyar annabi ibrahim wanda ke miƙaƙe wanda babu ƙura a kai babu tankwarewa a kai hanifan musulman yana kan hanya ne madaidaici ko musulmi wa ma kana min al-mushrikina shi annabi Ibrahim ya taba yi wa Allah tarayya ba baya tare da mushrikai to kaga nan abin ya fito a fili annabi Ibrahim baya annabi Ibrahim baya tare da mushrikai ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana min al-mushriki ba ba yahude bane ba kirista bane musulmi ne yana tare da jama'ar musulmi kuma baya tare da mushrikai a cikin mushrikai yake nan to kaga Allah ya tsarkake annabi Ibrahimu da kirar da da, da danganta Yahudu da wato dangantuwa da Yahudu suke yi da shi ya tsarkake annabi Ibrahimu daga nasaran da suke dangantuwa da shi ya tsarkake shi daga mushrikai da suke dangantuwa da shi sai ya hada shi da musulmi wanda suke al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda shi yake gwada maka musuluncin nan shine daidai duk wanda yake wani addini yanzu ba musulunci ba to tsohon addini yake yau a ce mutum yana da dala yana da naira miliyan ɗari amma kuma na kuɗin da ne da Allah mai sunansa shirme ya rike ba ya rike takardun banza da yake ambarke da su ba masu amfani ba a ce akwai naira hamsin hamsin na takarda da aka yi kafin a naredin nan a ce kana da su da na miliyan ɗari yanzu za su maka amfani ba za su maka amfani ba amma mai sunansu kuɗi don haka addini akwai tsoho akwai sabo akwai mai amfani akwai wanda aikinsa ya wuce don haka wanda ya aiki a lokacin da yake yake da amfani ya amfane shi wancan kuɗaɗe tsofaffin nan wanda ya sayi gida a lokacin ya sayi mota a lokacin ya yi wato jari a lokacin kaga ai sun amfane shi a wancan lokacin amma yanzu ba za su amfane shi ba haka wanda ya yi addinin yahudu kamar yadda annabi Musa ya zo da shi Allah zai karbi ibadarsa haka wanda ya yi addinin nasara kamar yadda annabi Isa ya zo da shi Allah zai karba amma a yanzu ba addinin da yake ci sai na musulunci inna dina inda Allah islam haka annabi Ibrahimu musulmi ne yana kan hanyar musulmi alhamdulillah za mu dakata a nan ko tambaya ne abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lalansa abinda muka kuskure Allah ya mana gafara Allah ya ji kan ji kan iyayenmu da iyayen iyayenmu da malaman mu da malaman malaman Allah ya saka wa shugaban mu da alheri Allah ya biya wa kowa bukatun sa na alheri Allah ya yi wa kowa damuwansa Allah ya ji kan masu cikin wannan wata Allah ya mana gafara a cikin wannan wata Allah ya yanta wuya ya mu daga shiga wuta a cikin wannan wata Allah muna roƙon ka samu dace duk abin da ake dacewa da shi na alkhairai na falala a cikin wannan wata Allah ka ninninka mana Allah ka kara mana da falalarka da barka annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya ba mu kasan mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar kai da cigaba Allah ya ba mu shugabanni na gari masu sosai al'umma cewa mu Allah ya kara musu lafiya Allah ya dama da shi lafiya da barka annabi sallallahu alaihi wasallama fatiha da salatul fatiha alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin ya ibna wa ya mustaqim بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم سلم غير مغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله حق قدره المثال العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين